أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي كسان شواء ونن darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam da ke sabuwar gandu a birnin kano yau muna darasi na bakwai a cikin suratu tauba kwanan wata sha hudu ga watan safar shekara ta 1436 na'am afwan rabiul awwal wanda shine ya dace da biyar ga watan ga watan daya shekara ta 2015 a lissafin turawa ina jin a cikin wannan sura surar tauba kamar mun tsaya ne a aya ta 40 daidai ko yau za mu tashi aya ta 41 fadin Allah infiru khifafan وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم أنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم إنهم لكاذبون الله يتي انفروا خفافا وثقالا dama yayi magana ne akan ya ayyuha allazina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil yana zaburar da sahabbai da kuma musulmi gaba daya cewa su fita su yi jihadi saboda Allah me yasa idan an ce ku fita ku yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah kuke nauyi a bayan ƙasa kuke kin fita to yace infiru khifafan wa thiqalan ku fita samarinku da dattawanku samarinku da dattawanku khifafan shubbanan thiqalan shuyukhan duk ku fita gaba daya in ji imamu qatada da imamu ikrima wasu malaman kuma suka ce a infiru khifafan wa siqalan ku fita kuna da nishadi ko ba ku da nishadi ko kuna jin daɗi ko ba ku jin daɗi ku fita wasu kuma suka ce a'a khifafan talakawanku khifaf wanda ba su da komai ba su da nauyi wa siqalan da masu kuɗinku wanda sun yi nauyi sun tara kuɗi su ma duk a fita shine khifafan وثقالا فقراء واغنياء masu kuɗi da talakawa to idan malaman tafsiri suka yi ta saɓani akan fassara aya wannan yace kaza wannan yace kaza kun ga duk babu cin karo to duk ayar tana nufi kowa da kowa duka gaba daya waɗannan duk da aka faɗa duk ya shafe su wasu ma sun ƙara ma sun ce khifafan wasiƙalan khifafan ko ba ku da makamai wasiƙalan ko kuma kuna da makamai kuna da nauyi kenan kun fahimci wannan yawwa wasu kuma suka ce khifafan wasiƙalan marasa iyali khifaf bai da nauyi wasiƙal da mai iyali shi ma duk a fita kar wani ya ce a ni ina da 'ya'ya biyar ba zan iya fita ba kai je ka a'a khifafan wa thiqalan wasu kuma suka ce khifaf wanda suke cikin saukin rayuwa thiqalan da wanda ma suke cikin kuncin rayuwa duk a fita kun ga dai ma'ana kowanne babi ne na ijtihadi duk yana iya ɗauka ko kuna cikin shagali ko ba ku cikin shagali duk khifafan wasiƙal wasu suka ce kai marza wa asiha ko mutum bai da lafiya inda ya rashin lafiyan bai kai ya kawo da zai tsuguna da shi ba ya fita da kuma masu lafiya a cikin ku wasu kuma suka ce khifafan wasiƙalan gwauraye tuzurai da kuma masu aure fiƙal masu aure masu mata khifaf marasa aure to suna nan dai da yawa yanzu kun gane khifafan wasu kalan ko wa jahidu bi amwalikum jama'a ku yi jihadi da dukiyarku jihadi da dukiya ɗauki dukiyarka ka bayar ka taimaka wa addinin Allah wa anfusikum da rayukanku kaga sai fara gabatar da al'amwal alan anfus kudi kudi kudi a cire kudi a bayar akwai wahala wani gwanda ya kai kansa akan ya bada kudin da ya bada fi sabilillahi ya taimaka to gwanda ya je ya sunkuya ya yi da hannunsa baya iya taɓuwa marowaci ne to akwai haɗari kwarai da gaske wannan hada zumbuli kenan marowaci zumbuli kakan marowata ku taimaka fi sabilillah ku yi amfani da kuɗin ku yi amfani da rayukanku ku yi jihadi mai mukamatul hariri ya ce kuɗi dai kaga kuɗi da ɗan adam ka annama minal qulubi nukratuhu kai ka ce da aka zo halittan kuɗi samun zuciyar dan adam aka samu aka yanka aka yi sinadarin kuɗi zuciyar dan adam ne aka yi kuɗi da shi yadda dan adam baya so ya taba kuɗinsa mali mali mali in ji annabi dan adam kullum abin da yake faɗa mali mali dukiyata dukiyata annabi ya ce yau kai kana da wani dukiya in banda wanda ka ci ka karar in banda wanda ka taimaka ka agaza wani wannan shine naka shi zaka samu a kiyama amma wanda ka taskace na banki ba naka bane wallahi na magada ne na shago wallahi ba naka bane na kamfani ba naka bane gonakinka wallahi ba naka bane gidaje da ka saya ka aje duk ba naka bane ai da mun ba naka bane yau zaka mutu kana mutuwa ya zama na wasu to wanne ne naka wanne ne naka wanda ka yi amfani da shi ka taimaka ka agaza to shi ne za ka same shi a kiyama zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alkhairi a gare ku in har kun sani da kun san alherin da za ku samu a kiyama da kun yi amfani da dukiyarku da rayukanku kun taimaka wa addinin Allah لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا Allah ya ce da a ce abinda kake kiransu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata ganima ce ta kusa shine aradan qariba ganima ta kusa law kana aradan qariban wa safaran qasidan kuma tafiya ce wacce take mai sauki shine safaran qasidan tafiya mai sauki mara wahala lattaba'uka wallahi da za su biyo ka da abin da kake cewa a zo a tafi ɗin nan gwanima ce yanzu yanzu za a samu ci yanzu ne yanzu yanzu samu kuma tafiyar ba wani nesa ba ne wallahi da sai sun bi ka walakin ba'udat alaihim shukka Allah ce sai dai wato tafiyar ta nisanta gare su almasafa shine ashukka tafiya mai tsawo tafiyar mai tsawo ce ba gajeriyar tafiya bane yadda suke tsammani wasa ya halifuna billah da sannu za su rinka rantsewa da Allah lawista ta'ana da mun samu dama la kharajna ma'akum za su rinka cewa ka ai da mun samu dama da mun fita tare da ku yuhlikuna anfusahum Allah ya ce suna ta halakar da kawukansu da rantsuwa ta ƙarya rantsuwa suke wallahi da mun samu dama ya Muhammadu ai da tare da kai za mu fita da kai da sahabbanka sallallahu alaihi sallama har da rantsuwa wallahu ya lamu innahum lakadibun Allah ya ce kuma shi ya sani cewa waɗannan mutanen makaryata ne ƙarya suke sun samu damar sun ƙi su bayar ne sun samu damar sun ki su fita uzuri ne na ƙarya wai annabi za a yi wa ƙarya kuma a yi masa rantsuwan ƙarya Allah ya ba su lafiya ya ba su abin hawa ya ba su abinci ya ba su ƙarfi kuma an zo za a fita sun ce ba su da dama ba su da iko wannan daidai yake da mutumin da za a ce aikin Allah yana gani yana da damar ya aikin Allah ya ce ba zai iya yi ba daidai yake da mai kuɗi mai hali da za a zo a ce taimaki addinin Allah yana da kuɗi yana da miliyoyin kuɗi a kwance a rufe amma sai ce ba da hali al'amura sun yi yawa al'amura sun yi yawa da wannan zai make ka shi kenan ba za ka sake dawowa ba amma allan da ya bashi wannan kuɗi yana gani kullum abin da ake faɗa yan uwana ana maimaitawa wannan al'ummar tamu da yawa da yaka cikinmu alhamdulillah Allah ya sa mana kishin addini da sha'awan addini da riko da sunna daidai gwargwado sai waɗanda Allah bai rabautar da su ba amma muna da abin da tura suke cewa deficiency muna da matsala matsalan mu shine al'ummar mu na gaya muku kuyi mata kudin goro sai kaɗan daga ciki ba mu da zuciyar cire kuɗi mu taimaka addinin Allah galibin mu wannan kuma ba sai masu kuɗi ba kullum in an ce a taimaka wa addinin Allah ka daina ganin wani miloniya ko wani mai dubun dubata a'a kai ma babu nassin da ya ce dan kuɗinka kaɗan kai ba ka taimaka ba in an ce a taimaka tun daga mai miliyan dubu ɗari har zuwa kan mai sile ɗari ko mai sile biyu ko mai sile ɗaya in dai za ta iya rabuwa shiri wani abu ka ba wa Allah yadda za ka gwada imaninka ka tabbatar za ka iya in ka samu kuɗin ma a ce kana da kuɗi naira dubu biyu an zo ana neman taimako ka haƙura ka zaɗi ɗari biyu ko ɗari biyar ka bayar to wannan lalle ka gwada imaninka ko kuma kana da ɗari biyar an ce a taimaka a taimaka ka fasa ta ka ba da ɗari ɗaya ka sa ɗari hudu aljihu kana da imani ko kana da ɗari biyu ka fasa ka ɗauki hamsin ka bayar ka rike ɗari da hamsin kana da imani ko kana da ɗari ka fasa ka bayar da ashirin ko talatin ka rike saba'in ka yi ƙoƙari ko kana da hamsin ka ɗauka ka bayar da ashirin ka rike talatin ka yi ƙoƙari ko kana da talatin ka ɗauki goma ka bayar ka rike ashirin ka yi ƙoƙari ko kana da ashirin ka ɗauki biyar ka bayar ka rike sha biyar ka yi ƙoƙari ko kana da goma ka ɗauki biyar ka rike biyar ka yi ƙoƙari ko kana da biyar ka raba ta gida biyu ka ba da biyu ka rike uku ka yi haka abin yake galiban idan an ce mu taimaka sai mu rinka tunanin me da an ce fi sabilillah fi sabilillah ai ni 500 ne ma da ni me zan iya bara shikenan sai ya wuce ba zai bara ba ba mu da taimako galiban ba ma taimakawa ba ma taimakawa muna da karancin taimako shi yasa za ga addinin mu gaba ɗaya a gine ki a bara ina so na gaya muku wani abu yanzu duk coci da za ku je a ƙasar nan wallahi ba su abin da muke yi abi ana ɗagawa lasfika ana ta faɗa ana cewa a bayar a bayar a bayar a bayar a bayar a bayar alkawari ne sun sani duk wanda zai zo bi zai zo a banza ba kawai su ba su yadda wai su zo wai coci wajen bautan su ba su zo su zo a banza kowa sai ya samu abin da zai bayar ya kawo komi yawa komin kaɗan idan an zo bayarwa ma sai fadan ko faston ya fito an saka kiɗa ya yi rawa ya yi rawa ya yi rawa sai a ɗauko abin zuba fi sabilin layi ya kewaya ya kewaya shi fa ba zai bayar ba fa kaji ko sai kuma a zo ana kewaya ana jefa ana sawa ana jefa ana sawa alkawari ne duk wanda zai je coci su ya bayar masu halin su masu kuɗin su taxin ɗin su ake yi ga abin da suke bayarwa shi yasa ana gaya muku wallahi babu ƙungiyoyin da suka kai kiristoci kuɗi coci ɗaya idan ka ji miliyoyin da take da shi abin zai baka mamaki kuɗi ne da su na fitar hankali shi yasa ku je ku gani coci cocin su ku ga cikin su ko kwatanta su da masallatan mu ma za ku yi kujeru ne masu kyau an yi masa fenti an yi masa ado an gyara an yi komai da komai kuma duk wani fasto ko wani fada su suke ɗaukar nauyin shi limamin su su suke ɗaukar nauyinsa gidan zamansa su kama masa gida mai kyau a kafitin gida a sa masa wuta a sa masa inji a ajiye masa mota da direba da asibitin da zai rinka kai iyalinsa da 'ya'yansa da makarantar da zai rinka kai 'ya'yansa da shi kansa likitansa mai zaman kansa mai duba shi wannan wani fasso ne ni a hannuna ya musulunta a nan sabon gari yake yana nan muka sa masa abdulhamid yanzu ya koma yana abuja shi ke gaya mana wannan kuma mun sani dama lokacin da ya zo ya musulunta a hannunmu yana cikin ni'ima yana cikin in kaga jikinsa kamar jini zai fita saboda wadata amma allah ya bashi islam ya zo muka bashi kalma aka yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar aka gama daga baya aka gama sai aka bashi da liman yaya za a yi ya za a yi ya ce to yanzu church sun masa waya sun ce maza maza 24 hours ya zo ya kwashe tun da ya bar musulunci gidan nan ba na musulmi ba ne ya bar coci to ya zo kwashe iyalinsa ya zo ya ɗebe kayansa 24 hours ya ba da makullin motar da take hannunsa ya zo ya kwashe in ba ka ba kuma zai ga abin da zai same shi wallahi kai gaya mana ya ce ina zai kai iyalinsa wallahi ba mu da shi ina za mu ɗauke shi mu kai shi zauna da iyalinsa duk garin nan ina faɗa ina maimaita ina gaya wa duniya duk garin nan gaba ɗaya a gaya mun gidan da wani attajiri ko wasu masu kuɗi suka zo suka gina shi suka ce ga wannan gidan fi sabilillahi waƙafi ne duk wanda i musulunta ya zo a ajiye shi da shi da iyalinsa ko shi shi kadai a ciyar da shi a koya masa sana'a a sama masa aiki in baya makaranta a sa shi a makaranta har zuwa lokacin da zai yunkura shi ma tafi a gaya mun ina gidan yake duk da'awar da ake ta musulunci da san annabi da kaunan manzon Allah da buga menene duk abin da ake a garin nan a fada duk yawan musulmin garin nan ba a musulunta kame kame ne kawai an musulunta a kai hizba in an je hizba ina za a kai shi ina ne inda za a kai shi in an je hizba ina ne za a kai shi so dole mutum sai dai a yi a sanya za a tura shi wallahi wannan mutum da ya musulunta aka muka dauke shi sai muka tura shi a Kaduna Allah Allah ya albarka wa mutanen Kaduna suna da kokari na Kano din ma Allah musu albarka amma dai gaskiya ba a kyauta ba ba a kyauta ba su suna da shi akwai in mutum ya musulunta akwai gidan da aka tanadar dukkan equipment na koyar da sana'a tela ne walda ne kafintanci ne menene wata uku za a ajiye mutum ana training ɗinsa sai a ce zaɓi sana'ar da yake so in kasuwanci yake so sai a ce zaɓi irin kasuwancin da yake so a koya mai wata uku nan in ya gama insha Allah za su samu yadda za su tura shi suna da connections kuma da gwamnati suna da connection da inda za su kai ga mutum in yana da aiki su sama masa wallahi haka wannan mutumin fassar nan da ya musulunta haka muka tura shi yace shi bai da matsala kawai a kai shi inda za koya mai wata uku nan ya zauna koya addini yace shi chartered accountant ne yace zai iya fita zai iya zuwa je nemi aikin sa wallahi haka ita bai yanzu muna buga waya da shi mutumin nan ina tambayan ku ya jama'a a nan garin kuna da inda yau in wani musulunta za ku ajiye shi wata uku ku koyar da shi addinin musulunci duk Kano din baki daya ina wurin sai ihu da yawo ana maulidi ana cika hanya ana zanga-zanga ana wane ne ana wane ne ga inda ake aikin Allah na da gaske kuna jin akan wannan kaɗi ba sai Allah ya kama musulmin garin nan ba kuma na gaya muku ina maimaita muku duk wani masallacin da gani mai wata doguwar asumiya ko wani kwalliya ko wani ado ku tambayi wannan masallacin yana da wani gida da ya ajiye bako yau idan ya yi bako ibnu sabili idan ya zo inda zai sauke shi yana da shi kuma duk a gaya mun wani limami ne a wani masallacin da an ba shi gida an ba shi mota an ɗauki nauyin makarantar 'ya'yansa an ɗauki nauyin lafiyarsa an sama masa likita mai zaman kansa nasa da na 'ya'yansa wani malami ne wani limami ne yake da wannan gatan a nan ƙasar a faɗe shi kowaye shi babu amma na gaya ma ƙaramin fasto wallahi yana da wannan privilege ɗin ya kamata mu gyara tafiyar mu to kan mu je ko ina dan abu kaɗan da bai kai ya kawo mu muna da halin da zamu iya taimakon kanmu da kanmu sai gagara naira ashirin da ya kamata ka cire sai ka yi ka bayar ai ta zagayawa ana neman taimako sai a kya bayar kowa yana da kuɗin sai ya rike wai sai dai wai an zo neman taimako wai a rinka rubuta takarda wai ana aika wasu wai wai ana nema a wani wuri wai to kufa masallaci bara za a yi a nemi filin masallaci in an samu bara za a yi a tona foundation ga kattifa maciya dawa ba za su sunkuya su tona foundation da kansu ba sai dai a nemo taimakon kuɗi a wani wuri a tona idan an zo fa kwaba siminti waye ba zai iya ba kwabawa da ɗauka da zuwa da birkilanci da leburanci waye ba zai iya yi ba ba za ku yi ba sai dai a nemo kuɗi a nemo birkila a biya shi kowane birkila a bashi dubu ɗaya da ɗari biyu kullum kai kuma kana zaune katon banza baka komai kuma kai baka bayar ba kuma kai baka zo ka sa kanka ba shi sa Allah ji kan garkawi wallahi ba dan yaran su ba wannan malami Allah ya masa albarka malam garkawi mutumin nan garko ne fa a nan garko yake ya tashi ya koma Kaduna ka je ka ga duniyar da ya gina ta musulunci a Kaduna wallahi masallacin da zai ci mutum dubu biyu da wani abu a sahu hawa uku yana nan rigar kirki ba da ita wallahi wallahi ba ka taba ganin sa da wata riga wai mai aiki ma a jikin shi ba wallahi amma sun gina ɗalibai almajirai ne yake tattare da su ga sunan ba in ka je masallacin sa ba ka gama wata mota wai mai tsada wani mai kuɗi ya zo wani ba zan gani ba amma suna da zuciya in an yi karatu an yi karatu sai ce duk a rufe littafi kowa ya tafi mu je mu nemo kuɗi mu zo addinin Allah aiki duk wanda yake sallah a masallacin sai ya bada kuɗi an yi addinin Allah aiki yace ba shi ya ba ruwansa da wani karatu karatu ba aiki bai yadda da wannan ba duk wanda karatu zai zo ba aiki tafiyarsa shi kawai karatu da aiki ne wallahi suna noma da shi da almajiransa irin wannan karatun dai da ake zama wallahi tallahi ina irin ku ne shekaran jiya dinnan na kai mai ziyara yake game ce wallahi ko bana dinnan sun noma masara barakai yace sun noma masara masara kawai ta fi duk buhu 200 da wani abu casasskiyar masara buhu 200 ra'ayil aini kuma ni na ganta da idona kuma bana din man shekaran jin nan ma da je muka hawo masallaci nuna mu naga masara iya ganin ka a saman masallacin azube nace wannan fa malam yace tamu ne ta gonan masallaci ne malam nace yanzu wannan malam yace wannan muna da wajen buhu 200 da wani abu ka buga mana dubu biyar biyar biyar sau ɗari biyu da wani abu nawa za mu samu muka je can gefe ya nuna mun gyada da harawarta ya ce din namu ne muka je can gaba ya nuna mun dawa dami dami ya ce din ta masallaci ne muka je can ya nuna mai ce kaga wancan kantar bana muka sai ta mota ce ta zuwa gona da ɗebo dawa da masara da gero muka je ya nuna mun wani gini aji ya fi arba'in firamare ce hawa uku muka je ya nuna mun guri asibiti ne ya ce ba inda ba aka mutane ya ce gashi nan mu saboda mu musulmi ne musulunci muke a nan gurin har a ƙasa ma suna zuwa suna kwanta don kishin kawai a kawo su likita musulmi da musulma ta duba su ya nuna mana wani wani guri yayi bin yayi hudun masallacin nan asibiti ne hawa uku muka je can sama karshe ce kaga ne ce school of nursing ne wallahi yace muna da gonaki a wajen gari muna fita noma muke fita yace mu yanzu wani lokacin karatun ma dakatar da shi noma gona muke tafiya yace muna da gonar da yanzu ta kai filoti ɗari ɗari muna nan muna neman allocation za mu mai da ita university dama an ce filin university ya kamata ya zama filoti ɗari yace to wallahi university za mu yi kuma sai mun yi malam wannan malami ne ɗaya shi ɗaya ne sai shi sai almajiransa amma muna sai cika baki sai zagin juna wane bai iya ba wane ya iya wane dan zafi ne wane dan sanyi ne wane dan bangaren kaza ne wane dan gwamnati ne wane ba dan gwamnati wani aikin mu kenan cin mutuncin juna da zagin juna ba ma komai janareto a masallaci sai gagare mu lasfika sai ta gagare mu wallahi ku yi hakuri aya ce na zo fassarawa wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum waɗannan mutanen ba wani guri a najeriya suke a nan a najeriya suke so wallahi muna da aiki na je lagos da'awa wani masallaci ne je dukkan gidan masallaci ne bai wuce wallahi tsakanin wannan amudin da wannan amudin ba muka yi sallah sai na duba irin wani allo ne ana rubuta waɗanda duk sunan masu sallah a masallacin kowa ga sunansa yana ba da taimakonsa yarbawa ne a wata sai ya bayar na tambayi ladanin masallacin ne ko ni jami'i yace ai yanzu nan muna da wajen miliyan tara na ce a dan wannan masallaci yace kwarai kuwa yace mu ni je akwai kuɗi miliyan tara kai yanzu masallacin ka watakila naira ɗari tara bai da shi a account kai wani masallacin ma ba account din jama'a mu din fa mu ne in za mu tsaya mu lale kanmu mu gyara ayyukan mu mu tsaya mu gyara kurum wallahi duk wanda zai zo ya ce ba zai wa addinin Allah aiki ba zai cire abin aljihun sai taimaka addini ba wallahi wasa yake ko ba za mu je ko ina ba mun rinka ci ba yake nan an yi lokacin da mutanen nan zama muke yi muna jiran wai larabawa daga kasar waje su zo su ba mu taimako su fa aljanna suke nema mu fa abinda bai kai ya kawo ba sai gagar mutum akwai masallatan da magariba da isha'i ba iya ta da inji man 250 man 300 garal daya a kunna wa musulmi su sallah su karatun alqur'ani bainal maghrib wal isha wallahi ba za iya yi ba saboda bala'in mutuwar zuciya akwai masallatan da ana yin sallah su bai ana gama kashe inji ake yi kowa ya zauna cikin duhu ba za ka iya zauna kai zikiri kai salatin annabi kai karatun qur'ani ba saboda me ba mai a inji mun gyara gidajenmu muna hawa motoci masu tsada muna auren matan da muka ga dama muna yin abin da muka ga dama amma wuraren ibada mu mun ki mu taimaka musu mu yi kokari mu gyara ina gaya muku wannan daidaiku a anguwanninku a anguwanninku ba wai sai anan ba kaɗai a anguwanninku da kasuwanninku da gurin da kuke wallahi ku tsaya ku yi wa addinin Allah aiki a banza za ka zo kana tara ba kana gadara kuɗi kake tara ba da je ka gama tarawa ka zo ka faɗi ka mutu kai baka ci ka more ba sannan kuma kai baka bawa addinin Allah ba kuma baka bawa wani babalanta Allah ya baka lada Allah ya zo ya jarrabe ka da shedanun yaya su zo su ɗebi kuɗin su je su yi watan da kuma Allah ya turbuta maka alhaki akan duk abin da suka yi da kuɗinka ko wani ya zo ya aure matar taka ya ɗebe kuɗin ka ji mace guda ɗaya ta ci gadon mijinta naira miliyan ɗari uku ita ɗaya fa cikin kuɗin da mijin ka san nawa ake baro mace tumuni ka san tumuni sumuni 1 over 8 sai an haɗa dukiyar miji fa takwas sai an kasa ta kashi takwas ɗaya a cikin takwas ɗin nan shine mace take ɗauka kuma in mata hudu ne duk hudun nan a cikin kashi takwas ɗin nan ɗaya daga cikin kashi takwas nan haka za su yi tarayya ba ina fatan kana fahimta yana da yaya amma fa saboda kuɗinsa kowace mace sai da ta samu naira miliyan ɗari uku wannan banda gidaje banda wurin zama banda kadarori banda kamfanoni banda shi ɗaya amma bai da masallaci kwaya ɗaya da ya gina nasa bai da shi bai da islamiyya kwaya daya babu gidan marayu guda ɗaya da ya taimakawa wannan mata kaga sai a ta roshin a samu a aure ta kwarai kuwa to shi yasa Allah yake ba da labari hali ne irin na dan adam lauka na aradan qariban wa safaran qasidan in abu ne da kusa ganima ta kusa tafiya mara nisa za su bi ka ولكن بودت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون الله جارا من حالهم Allah ya ji gan abubakar manzo Allah ya ce a taimaka a taimaka a taimaka ya je ya haɗo gaba ɗaya abin da ya mallaka a duniya komai dudduka ya ce na bayar annabi ya ce me ka bar wa iyalin kai ce na bar musu Allah da manzon Allah shikenan ba gashi an kare ba yanzu ba gashi muna karan tarihinsa muna Allahu akbar ma to kai ma ka yi kokari ka aikata mai kyau dan Allah a cikin abin da Allah ya hore maka a wata yi kokari ka ga cikin abin da Allah ya hore maka nawa kake iya zarewa ka yi wa Allah aiki kakka bata hukunka lokaci dan albashi ne kai ko duba cikin albashinka a wata nawa ne rabon Allah dan kasuwa ne kai ka duba a cikin harkarka da Allah me kake na taimakon addinin Allah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kai kan ku hisabi kafin a yi muku hisabi na malam
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam afa Allahu anka wani abu sai manzo Allah masha Allah magana ne za a yi masa kafin a ce masa komai aka ce Allah ya yafe maka kafin ma a gaya masa me za a faɗa Allah ya yafe maka Amr bin Maimun yake cewa abubuwa ne guda biyu da manzo Allah ya aikata su Allah bai ce ya aikata ba izini da ya bayar wa munafukai da fidiya da ya karba fansa da ya karba ga ribatattun yaƙi na badar kamar da karanta da ku to shine Allah ya masa wannan zai yi magana din sai ce afallahu anka an yafe maka wannan yana nuna Allah kansa yana girma manzan Allah kaku wanda ya wayi gari baya girma manzan Allah ya ya sara lima azinta lahum me yasa kai musu izini bil lutf tare da tausasawa da sauƙaƙawa an fayi afuwar kaga yanzu wannan ba ba ba wani abu ne na suka ba ai an riga an yafe kamar so ake a ce da ba kai musu izini ba Allahu akbar hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu ai da ka bari sai ya bayyana gare ka masu gaskiya daga ciki sai sun bayyana gare ka in ka gane masu gaskiya cikinsu sai ka ba su dama makaryatan cikinsu sai kuma ka kyale su wa ta'alam al-kadhibin kuma ka san makaryata a ciki ta'alama man la udra lahu da ka bari sai ka gane wanda bai da uzuri kuma ka gane mai uzurin gaskiyar abdullahi ibn abbas yake cewa wannan lokacin manzon Allah bai san munafukan ba kawai ya ba su ya musu izini bai san munafukai bane ba kuma wannan yake nuna cewa ashe annabi ba duka munafukan ya sani ba ƙwarai ku da gaske dama Allah ya faɗa ya ce a cikin mutanen madina da waɗanda suke kewayensu wa mimman haulakum min al'arabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhu nanu na'lamuhu baka san su ba mu muka san su in ji Allah kaga yana nuna dai kenan annabi dai bai san gaibu ba to amma Allah ya yafi kar kai musu izini akan kin zuwa yaki wannan rantsuwar da suka yi ta yi dazu muka ce suna ta rantsuwa wallahi law istata'na la kharajna ma'akum ba ka suka faɗa ba ya Muhammadu da muna da iko da mun fita tare da ku ashe munafukai ne sai annabi ya ce to ku je an muku izini shine Allah ya ce afallahu anka lima adinta lahum Allah ya maka afwa me yasa kai musu izini hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin da ka bari har sai lokacin da ya bayyana gare ka masu gaskiya cikin suka bayyana gare ka kuma ka gane makarita a ciki wannan fa a tare ake da su ana sallah da su ana wane ne da su ana azumi da su ana kaza an zo za a fita jihadi suka yi ta makalewa kuma mutum ya zo ta danna rantsuwa ya ce annabi wallahi tallahi ina da uzuri ba ran samu zuwa ba tab shi yasa ya Allah ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kansu shi yasa wani lokacin wani zai zo ya ta ma rantsuwa kada rantsuwa ta sauki hankalinka ka tsaya ka karanta shi tukun ka fahimce shi iya fahimta wani rantsuwa ne sai ya zube maka saba'in yanzu a jere wata damuwa yi to shine Allah ya nuna masa cewa la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim waɗanda suka yi alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir masu imani na haƙiƙa da Allah da ranar ƙarshe la ya sa'adinuka ba sa zuwa su nemi izininka su ce wai suna da uzuri ba za su je ba bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqina amma fa Allah shi yafi sanin masu takawa amma masu tsoron Allah nan da takawa su fita suke tafiya suke innama yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir masu zuwa su nemi izinin kan nan suna rantsuwar ƙarya waɗanda ba su yi imani ne da Allah da ranar ƙarshe ba wartabat qulubuhum kuma zukatansu suna da shakka irtabat shakkat wa nafaqat zuciyar ta yi shakka ta yi munafurci fahum fi raibihim yataraddadun a cikin wannan shakkar suke ta kaiwa da komowa suna cikin rudani shine yataraddadun yataraddadun bi ma'ana yatahayyarun suna rudu suna cikin rudu kenan masu zuwa su nemi istizanin kannan suna wannan rantsuwa ta ƙarya لا يؤمنون بالله واليوم الآخر بس ما إيماني ده الله درانا كشي حقيقة إيماني با kaga wannan yana nuna mana ashe munafiki ba musulmi bane wannan fa suna sallah jama'a ku fahimci wannan suna sallah fa suna azumi fa amma Allah ya ce la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba su imani da Allah da ranar karshe ba فهم في ريبهم يترددون cikin raib shakkarsu ya taraddadun suke ta ɗimuwa da ruɗewa to me Allah ce malam
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين na'am
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين na'am
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون Allah ce walau aradul khuruj la addu lahu uddatan da sun yi nufin fita yakin da gaske la addu lahu udda to ai da sun yi masa tanadi hakikanin tanadi ai la hayya'u lahu uhbatan da sun yi kimtsi wa quwwatan sun samu karfi min silah na daga maki- makamai walakin kariha Allahum bi asahum sai dai kawai Allah ya ki fitatta su daman zuciyar a nimke take da munafurci sai kuma Allah ya ki fitatta su fasabbatahum sai Allah ya tsare su shine sabbata sabbata mana'a sabbata habasa ya tsare su ya hana su fita wa qila qa'udu ma'al qa'idin aka ce da su ku zauna a gidajenku tare da masu zaman ba dai zama kuke so ba ku je ku yi ta zama uq'udu ma alqa'idin ku zauna tare da marasa lafiya ku je ku zauna tare da mata ku je ku zauna tare da yara ku je ku zauna tare da gajiyayyu makafi da kutare ba zama kuke so ba a ku je ku yi ta zama law kharaju fikum Allah ya fusata kenan da ma sun fita a cikin kudin Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in ma sun fita su munafukan kenan yanzu wannan fa ana magana ne akan munafukai in ma sun fita din da sun fita cikin ku kalmar fikum anan tana nufin ma'akum law kharaju fikum ai law kharaju ma'akum da sun fita tare da ku din ma zadukum illa khabala ba abin da za su kara muku illa sharri shine khabala kalmar khabala ana fassara ta da shar ana fassara ta da fasad ba abin da za su kara muku illa sharri da fasadi to me sharri da fasadi za su jefa muku tsoro a cikin zuciyarku sai su ta tsoratar da ku sharrin munafiki ko an fita zai rinka firgitar da kai kai akwai matsala fa tsoratar da kai zai yi ya nuna maka gajiyawa ba za ku iya ba fa wala auda'u khilalakum kuma da za su yi gaggawa kalmar auda'u asra'u kenan za su yi gaggawa khilalakum su shiga tsakiyarku su yi ta shigar da gaba da fushi a tsakaninku da annamimanci wa naqlul hadisi da daukan zance min al-ba'd ila al-ba'd su je can su gulmata ana fa tafiya kokarin tafiya yakin su je ce ai wani ya ce ma kaza ai wani ma baya son ka ya dauko wancan zancen ya bata wannan a ku da kuke neman ku tafi yaki kuma an zo ana ta kulla kiyayya a tsakanin ku ina za a ci nasara to shine ma'anar wala auda'u khilalakum za su yi gaggawa inda sun shiga din ma da sun fita yakin to gaggawa za su yi su shiga tsakanin ku su rarraba tsakanin ku yabghunakumul fitnata suna neman muku fitina shine yabghunakumul fitna su tsoratar da ku ce tab ai wallahi kuka haɗu da mutanen nan sai sun karya ku kamar yadda suka yi a Uhud suka ce yanzu sai suke zuwa suke faɗa cike ga sabai yanzu kuna zaune a cikin garinku cikin mutuncinku da gatanku da darajarku a ce wai muhammadu wai ya zo ya ce wai ku fita wai ku je wai wani wuri wai uhud wai ku je ku yaƙi ku zauna a gidanku mana in an isa a zo same ku a gidanku ka duba wani irin wato wani irin wato wato wato tunani ku zauna mana a gidanku don me za a ce sai kun fita wani uhud suka yi ta zuga mutane sai da suka zaftare mutum wajen ɗari uku suka hana su zuwa yakin nan shine wala auda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum samma'una lahum Allahu akbar Allah ya ce a cikin ku akwai waɗanda samma'una lahum suna son su wa fikum muhibbuna lahum yu'adduna ilayhim ma yasma'una minkum a cikinku akwai wanda suna son su suna ɗaukan maganganunku su kai musu haka imam mujahid ya faɗa a nan gurin Allah yana nuna wa cewa a cikinku fa akwai 'yan leƙen asirinsu wa fikum samma'una lahum a cikinku akwai jawasis wanda zai zo ya da sau komai zai irin naka za ka ɗauka kai ne ka gama sakin jiki da shi ya yi ta zungura ka kana sakin baki kana magana shi ma'aikaci ne sama'una lahum kenan su ji su ɗauka su kai musu shine sama'una lahum yani su jiyo maganganunku su ɗauka su kai musu daman shi mai ɗan leƙen asiri ba haka yake ba ya zo ya zauna ne ya kai a biya shi sami lahum kenan lam yasma'a huwa li nafsihi bal sami'a li ghairihi huwa ya'mal kuma shi kuma haka yake ci yake sha kuma daman ba a yin duniya dole sai an samu waɗannan duk inda ka sani wallahi ina gaya maka dan uwana ka ji da kyau da babban baki da wasali ajiye magana aikin albashi kake ko abu kake yi ka tsaya ka nutsu ka ga abin da kake yi dinnan ya dace da abin da Allah yake so da abin da annabi yake so wani fa yana yin faskare yana cin abinci wani fa kwata yake yashewa yake cin abinci wani fa a mahauta yake fa jini yake wankewa yake cin abinci wani fa mota yake bugawa yake karan mota yake cin abinci wani fa direban mota ne fa wata da watanni yake baya gidansa amma yana da iyalinsa yake cin abinci wannan duk halal suke yi kai kuma yanzu aikinka ka zo ka zauna a dasa ka a cikin mutane ka rinka daukan asirinsu kana kaiwa wani wuri don a cutar da su tsakaninka da Allah fa kaiwa kanka adalci ka tsaya ka nutsu kan mutum ya jefa kansa cikin abin da zai zama mai bala'i a rayuwarsa kuma ana ritaya fa sai ka gama ɗiban shekarunka kayi wani abin za ka rubuta zai zama shari'a musulunci da musulmai ila kiyamin sa'a kuma kai ne kai nakali kuma kai ka kai wannan abun kai sanadi an kashe wani kai sanadi an daure wani kai sanadi an tsoratar da wani kai sanadi an hana wani kai hanadi an yi kai sanadi an yi kaza wa wani a wata suna biyan ka ka zo ka gama shekarunka ka yi ritaya ka zo kuma Allah ya kwashi albarka a rayuwarka baka da komai kai wahala ƴaƴanka wahala jikokinka wahala iyayenka wahala kowa wahala saboda me saboda abin da kai ba mai kyau bane ka manta kuma fa mai fada da addinin Allah baya cin nasara wallahi kowaye wa inna jundana lahumul ghalibun sai dai akwai lokaci za a baka lokaci inna rabbaka labil mirsad za a yi maka yaki maimai za a yi maka rikon talala za ka yi tayi kaga kamar kai ne komai ne amma akwai ranar kin dillanci so alkur'ani ana karanta shi ne don a hankalta mutum ya yi kansa da kansa tunani mai kyau ka zo kana aiki da wani baka san ma waye kake kana yi wa wani aiki baka san wani waye ba waye ne wannan wani da kake masa wannan aikin baka sani ba baka sani ba wa fikum sama'una lahum a cikinku ka duba qur'ani ma yadda yake da fasahar zance a can fa ake magana amma kuma ka duba sai daga yana dacewa da kowane zamani a cikin ku akwai masu daukan zance suna kai musu wanda ake daukan zance ana kai musu Allah suke so annabi suke so kuma kullum mu abin da muke faɗa muna maimaita abin da mutane suke samun damsul basirati in banda ma lalacewar tunani ba kullum masu addini waɗanda suke karantarwa a ajiye mutum a makaranta a masallaci wani fashi aikinsa masallaci ake kai shi ka je masallaci kana ɗaukar rahoto idan masallaci ko malaman nan da suke karanta a masallaci suna nufin wani shari za su sa lasfika ba za su sa lasfika ba su da suke sa lasfika a ji ko ina a ji wanda yake nufin shari zai sa lasfika a ce kowa ya ji kuma ana ta ɗauka a ɗauka a bidiyo a ɗauka a talabishin a ɗauka a haska a duniya a ɗauka a waya a ɗauka a kai ko'ina in yana nufin sharri yana nufin tada hargitsi da fitina zai yi wannan ko kun fi kowa sanin masu yin barnar ko kun sani tunda neman su ma kuke ku rasa ba ku san ma'aina suke ba amma wanda ya ce zai yi gaskiya zai abin nan sai ga shi ake takurawa ana matsanta masa saboda zalunci da rashin adalci daɗin addini duk wanda zai zo ya yi hidima zai wa addinin Allah kuran ka yi abin da za ka yi ne shi kenan kuma Allah shi ya ɗauki nauyin zai kare addinin haka ne kuma kama ne mu fahimci wannan aya ɗin kuma mu mu ɗauki izina a cikin a cikinta لقد ابتغوا الفتنة من قبلكم آه والله عليم بالظالمين للي الله مسنيني غا mutanen da suke azzalumai ya fi kowa sanin azzalumai laqad ibtagaw alfitnata min qablu Allah yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane hakika sun nemi fitina min qablu tun kafin wannan lokaci sun nemi su hana sahabbanka shiga addini su juya da su zuwa ga kafirci su tabar da mutane kasu imani da kai tun kafin wannan lokaci kamar yadda abdullahi ibn ubay ibn salul ya yi a ranar yakin ohot da ya juyar da mutane ya hana su zuwa yaki wa qallabu lakal umura suka jujjuya al'amura a gare ka kalmar kallabu lakal umura ai ajalu fika wa fi ibdali dinika ra'aya suka yi ta abin da za su lalata addininka suka ta kawo ra'ayi da zai bata addininka ta hanyar tabar da mutane kasibi ka da kuma wawwatsa al'amarinka kyakketa shi tashkitu amrika kenan hatta ja alhaqu har sai da nasara ta zo har sai da gaskiya ta zo ita ce alhaqu wa zahara amrullah kuma addinin Allah ya ɗaukaka wa hum karihun alhali su ɗin ba sa son haka to wannan ayar daman suratul tauba jama'a ana cire ta suratul fadhiha mai tonan asiri to yanzu fa ta hau kan munafukai kenan ai kun ji tunda muka fara munafukai ake ragargaza to ga wasu nan sai me yace malam
wa minhum من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله يتي daga cikin munafukan nan wa minhum man yaqulu uzalli wala taftinni akwai waɗanda suke cewa ya Muhammadu izalli ka yi min izini ka banni wala taftinni kada ka fitine ni ala ku saurara fil fitinati sakatu aiko cikin fitinar suka koma cikin fitinar suka fada wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina lalle wallahi jahannama a bar kewayewa ce ga kafirai kuma a bar haɗewa ce da su cikin munafukan nan ɗabi'a su za su ce e zalli kai min izini shine idalli kai min izini ba zan je yaƙi ba wala taftinni kada ka fitine ni menene ma'ana ka ka fitine ni in kasa na je yaƙi zan je in fitanu da wasu mata akwai 'yan mata a wannan gari da za a je yaƙi banatu banil asfar Allah ya ce to a gaya musu cikin fitina kuka fada cikin shirka da sabon Allah da wannan munafurci da kuke malaman tafsiri cikin su akwai Imam al-Baghawi rahimahullah yace wannan aya ta sauka ne akan Jaddu bin Qais ku rike sunansa Jaddu ibn Qais munafiki ne babba mai rijista akan sa wannan aya ta sauka Jaddu bin Qais manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya shirya yakin tabuka dama ana can magana da muke yakin tabuka ne can da Allah ce lauka raju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum yakin tabuka ne ake magana to wannan din ma da aka zo za a je yakin tabuka ne shi wannan mutum mai suna jaddubin qais sai yake ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya muhammadu ni fa mutane na fa sun san cewa mutum ne mai san mata ka ji tsiyar munafiki ko mana yana nuna shi fa mutum ne fa mayan mata ne wai annabi yake ga wannan kalmar yace kuma ni inni aksha in ra'aitu banati bani al-asfar Allah asbira anhunna idan har aka je yakin nan da ni in na ga matan nan na bani al-asfar to fa ba zan iya haƙuri in kyale su ba so ya muhammadu eh zalli fil qu'udi ka banni in zauna a gida wala taftinni kar ka fitine ni ka sa na je yakin fada cikin fitina ka ji fadan Allah wai a bashi ya zauna a gida kai ya je yaki saboda in an sa shi ya je yakin nan an fitine shi saboda shi ba zai iya haƙura da mata ba ka banni in zauna in kuɗi ne zan taimaka maka da kuɗi abdullahi dan abbas yace italla jaddu bin qais wa lam takul lahu illatun illa nifaq jaddu dan qais ya nemo wata illa ya rataya wa kansa kuma ba da wata illa an banda ta munafurci ba munafiki ne kurum da mun ba sa son yaki ya gaya manzan Allah wannan manzan Allah ya kauda kai bai kula shi ba annabi ya shiru sai daga baya can annabi ya ce azintu laka je kana maka izini na kyale ka annabi shi da kyakkyawan zuciya zuciya dai to yana yi masa haka shine Allah ya ce to sai tona asirinsa wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni ya Muhammadu ka kula a cikin munafikan nan akwai waɗanda za su suna ce maka kai musu izini ka kyale su ka fitine su ala fil fitnati saqatu to zaman da za su yi ka kyale su zauna a gida to cikin fitina suka fada wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma lalle wallahi tabbas wuta jahannama a bar hadewa ce a bar kewayawa ne ga kafirai sai Allah ya ce kafirai ne ya ambace su da sunan me kafirci to sai kuma yace me malam
إن تصبك حسنة تسؤهم to وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون waɗannan mutane in tusibuka hasanatun tasuhum Muhammadu ka san su sallallahu alaihi wasallam idan kyakkyawan abu ya same ka bakanta musu rai yake ba sa su in ka samu nusra ka samu ganima tasuhum tuhzinuhum sai su ji bacin rai wa in tusibka musiba idan musiba ta same ka qatlun wa hazima aka karkashe maka sabbai aka rurrusa su ya kulu kad akhadna amrana sai su ce a ai mu da mun riga mun rike al'amarin mu mu da mun yi dabara mu da mun kiyaye ba mu je muka jefa kanmu cikin matsala ba daman mun ce mu zama za mu yi a gida ma'ana in ba ku gane ba idan annabi ya je yaki ya samu nasara ya samu ganima zai dawo ya tarar da suna cike da baƙin ciki da bacin rai a madina sun turbule fashi saboda sahabbai sun samu ganima kuma an ci nasara a yaki wa in tusibka musiba idan kuma musiba ce ta same ka musiba anan qatlun wazima aka kakkashe sabon annabi kaji ko kuma aka je aka rurusa su aka yi musu dan yaki haka yake wata ran a ci nasara wata ran yawmun laka wa yawmun alaik sai su farin ciki shine ainihin Allah ce wa yatawallawhum farihun za su shekada kadna amrana a a ai mu daman mun san haka zai faru ai shi yasa ba mu fita ba shi yasa muka zauna a gida kada akhadna amrana mun riga mun rike lamarin mu mu wa yatawallawhum farihun sai su juya baya suna cikin farin ciki da alfahari da jin daɗi saboda an cutar da Muhammadu kalmar farihun masrurun farin ciki saboda musibar da ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama gaya musu ullan yusibana Allahu akbar gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wannan ayar ka rike ta malam maganin duk wani maki maganin duk wani abokin gaba maganin duk wanda yake tona maka rami ya kifar da kai maganin duk wanda baya so ka ci gaba kana ganin sa kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga ya musu wallahi ba abin da zai same mu in ba abin da Allah ya rubuta mana ba illa ma kataballahu lana huwa maulana ko huwa maulina Allah shine majibancin al'amarin mu shine maulanmu shine masoyinmu shine mai taimaka mana nasiruna wa hafizuna mai taimaka mana mai tsare mu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun kuma lallai mu'minai ga Allah suke dogaro shi shi kadai ba su da wani abun dogara in ba Allah ba ya aduwi ya abokin gabana ni da Allah na dogara kuma ba abin da zai same ni wallahi sai abin da Allah ya kaddara mu makircinka zai kare a kanka kaidinka zai kare a kanka duk abin da ya same ni Allah ne ya rubuta mu sai ce mai malam
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون سي الله يتكم قل قيامس هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين akwai wani abin da kuke saurara mana ne kuke jinkirta mana tantaziruna bina ayyuhal munafiqun kuke jira a kanmu ya ko munafikai illa ihdal husayn sai dai ɗaya daga cikin kyawawan abubuwa guda biyu in baka gane ba ya ku munafikai muna gaya muku babu abin da kuke saurarawa ya same mu kudin makircin da kuke shiryawa mu a wajen mu ihdal husnayaini ne ɗaya ne daga cikin kyawawan abubuwa guda biyu ko dai a kashe mu mu samu gani mu samu shahada mutuwar musulmi mumini a wajen yaƙi nasara ce husna ce shahada ce ko kuma mu ɗin mu yi nasara mu samu ganima mun samu dukiya mun kuma dawo gida to me illa ciki shine illa ihdal husnayn wanda baya son ka wanda yake fada da kai wanda yake gaba da kai wanda yake kiyayya da kai ko dai burin suna ce ya kashe ka ko in ya kashe ka ya illar kashe ka ya illata ka ko ya illata ka ko ya kashe ka alhamdulillah ya yaye maka zunubinka in ya maka illa a rayuwa alhamdulillah Allah tabaraka ta'ala ya rubuta duk wanda ya illata wani akwai sakamako da sakayya da wani zai samu a kiyama ko kuma ya fatan ka mutu da kanka in ka mutu kuma daman dai kana da imanin ka ana fatan za ka samu rahamar ubangiji so hassada ga mai rabo taki ne ɗayan biyu ne Allah ya yi alkawari ga duk wanda ya jihadi saboda shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Abi Huraira ba abin da ya fitar da shi in ba da niyyar jihadi ba wa tasdiqu kalimati da girma da giskata kalmar Allah Allah ya alkawari zai shigar da shi gidan aljanna ko ya dawo da shi gidansa da ya fita tare da abin da ya samu na ganima da kuma lada wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi azabin min indihi mu ko muna saurara muna jira a kanku Allah ya samar Allah ya saukan muku da azaba daga gare shi ku kuna mana fatan ku kuna ganin sharri ne a wajen ku mu ko muna ganin duk alheri ne kowanne ya faru a cikin alheri ne mu ko muna fatan Allah ubangiji ya cafke ku da azaba daga gare shi fa yuhlikakum kama ahlaka al-umam al-khaliya ya halakar da ku kamar yadda halakar da al'ummomi da suka gabata ko ya yi muku azaba daga hannun shi ko bi aidina da hannun mu mu mu yi muku azaba bi aidil mu'minin kenan mu je mu yaƙe ku mu samu nasara akan ku fatarabbasu to ku zauna ku jira inna ma'akum mutarabbisin mutarabbisun mu ma muna nan muna tare da ku muna nan muna zaman jira da mu da ku mu je mu yi ta jira ko ku jira mau'idu shaytani mu kuma za mu jira mawa'idullah wa'adin Allah tabaraka wa ta'ala to sai aya ta ƙarshe sai ce me قل أنفقوا ضوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuban harshe Allah ya fi mana wannan aya tana da alaka da abin da zai biyo baya sai wani sati za mu dora insha Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah wani yana tambaya kan salatu tasbih salatu tasbih da yawa malamai suna cin hadisin bai inganta ba da'if ne sun raunana hadisi so ba zan iya ce ma annabi yayi ba saboda malamai suna cewa hadisin bai inganta ba wannan ce da Allah malam um, a yi wa addu'a wa yata Allah ya raya ta akan sunna amin sun amin ya ce kuma amin addu'a Allah shirya min matata ta zama ta gari mai amana da gaskiya tare da kuma dukkan sauran 'yan uwa musulmi ina jin yana da 'yar matsala ne da shi da matar tasa Allah Ubangiji ya shirya mana matanmu gaba ɗaya wannan ce bayan gaisuwa da fatan alkhairi a gare ka malam tambaya ta ita ita ce shine shin akwai damar mutum ya yi taimama daga gida ya je masallaci kwarai kuwa ya halatta ya yi taimama daga gida ya je masallaci wannan magana ta cewa wata salu habis salati din bai hana ya yi taimamar ya je masallaci mutum da daga ya yi taimamar gida masallaci zai da Allah malam me makoma kuma me hukuncin mutumin da ya haɗiye laya ya haɗiye laya don wani magani ya haɗiye datti a cikin cikinsa kuma ya zuba wa kansa kaya Allahu alamu da abin ɗinsa kuma in yayi da sunan magani ne shari'a ba ta ce ka je ka haɗe wata laya ba laya kuma ba addini ba ne shirka ne don annabi ya ce man allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rataye laya to yayi shirka ba a son amfani da laya ba abu ne mai kyau ba wannan ya ce yana neman ƙarin bayani akan hadisin nan da da ake cewa menene da yake cewa taimakon wanda ya taimaki kansa a yi masa ƙarin Allah yana taimakon wanda ya taimaki kansa to ban san shi ba dai amma ma'anarsa tana da kyau abinda ake nufi duk wanda ya tsaya ya taimaka ya bi hanyar da zai yi taimakawa kansa Allah zai agaza masa kamar yadda ma Allah ya ce wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi kokari a hanyar mu to za mu shiryar da su hanyoyin mu in ji Allah tabaraka ta'ala amma nan tashi in taimake ka ni ban san shi ba an ce ai Allah ya ce kai ma tashi in taimake ka sai dai akwai nasoshi dai ma'anoninsa haka da za a iya tsinta amma hadisi karara ban san shi ba yace a taimaka mai da addu'a za su yi jarrabawa ta izu biyar to Allah ya albarka Allah ya baka dace ana jin dan yaro ne kenan yace kuma Allah ya kara mala lafiya da nisan kwana amin sun mu amin wannan wani ya tambayi wata aya cewa a gaya masa yadda magabata suka fassara ta so insha Allah zan tafi da ita zuwa wani sati idan akwai wata shubha da la'alla wasu ahlul bid'a wal ahwa suke dogaro akan ta sai in kwakulo maka ya abin da zan yi kwakulo a wani sati sai in gaya ma insha Allah amma fassarar ta sanannen abu ne amma tunda ka rubuta wata kila akwai abin da ka ji wani ya faɗa kai sai in karanta ma insha Allah wannan ya ce da Allah malam ban sani ba ko mace ce ta rubuto ko namiji amma dai zai iya ɗauka ce da Allah malam ka yi nasiha da jan kunne ga mutanen da suke yi wa mutum gori idan mutum bai haihu ba waɗansu suna cewa wai wanda ya haihu wai ya fi wanda bai taɓa haihuwa ba har a wajen Allah ce dan Allah malam me gaskiyar wannan magana wannan magana ba haka bane ba wanda ya ce wanda ya haifu ya fi wanda bai haifu ba wajen Allah kuma rashin haihuwa mata annabi ma bata haihuwa akwai mata annabi na na Aisha wata ba haihuwa ba hatta bar duniya ko ba haka bane Allah ne yake raba haihuwa ga wanda ya ga dama kuma wani ma kar a bashi haifan shi kuma alheri dan ga haifa ma watakila abin da zai zo ya zama maka sanadin shiga ka wuta sai Allah ya hana ka haihuwar ka ji ciwon amma ka samu rahama Allah shi yake ba wani ya samu mata kaga wani ya samu maza zalla wani mata zalla wani kuma hada mai maza da mata wani kuma a hana shi ko daya ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima wani sai sa shi zama a kimi so karka damu ko kada ki damu in Allah ya rubuta za a samu haihuwar za a samu akwai annabawan Allah da Allah ya bar suka daɗe ba su haihu ba sai daga baya suka samu haihuwa su wannan magana cewa wai wanda bai haihu ba bai da matsayi a wajen Allah ba haka bane dan Allah malam ina roƙon wannan majalisi mai albarka da su sani da addu'a ina neman haihuwa ci shekara goma sha uku ban haihu ba malam idan da wata addu'a da za ka gaya mun na dinga yi saboda na samu haihuwa to ina bukata na je asibiti likitoci sun duba ni sun ce lafiya ta kalau da ni da matata gaba daya to namiji ne kenan insha Allah mai da malam gida lafiya ya Allah malam mu taimaka wannan bawan Allah idan mun je gida an Allah ya ba mu dama mun tashi ibada da daddare yi masa addu'a Allah ya masa arziki da haihuwa Allah ya taimake shi Allah ya bashi haihuwa kuma ya bashi ‘ya'ya na gari Allah kuma ya bashi haƙuri da juriya da duk wanda suke da wannan larura ko basu faɗa ba wannan ya ce Allah ya taimake malam tambaya ta anan ina zaune da mahaifina uwa da uba idan zan kyautata musu sai na fifita mahaifiyata akan mahaifina misali idan zan yi musu sutura sai na yi wa mahaifiyata kala uku amma shi mahaifina sai masa kala ɗaya dogaro da hadisin da ya fifita mahaifiya akan mahaifi da Allah malam hakan da nake daidai ne ko kuskure ne hadisi ya zo sahihi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi man ahaqqun nasi bi husni sahabati hadisin bukhari da muslim wa ya fi cancanta in kyautata zamantakewa da shi kyautata bi kyautata zamantakewa da shi sai annabi ce ummuk mahaifiyarka sai mai tambayin sake cewa sun maman sannan kuma sai waya manzon Allah sai ce sun ma'ummuk mahaifiyarka sai sake cewa to bayan ita fa sewa karo na uku sai annabi ce mahaifiyarka na shi sai mai tambayar ya daɗa tambaya ce to sai kuma wa ina jin yana so ya gane nauyin uba ne ko sai annabi ce sun ma'abaka sannan sai babanka sai ya sake cewa sun ma man sai annabi ce sun ma ajinaka ajinaka sannan na kusa da kai sannan na kusa da kai to anan wasu malamai suke cewa kamar hadisin yana nuna cewa mahaifiya tana da wani matsayi na daban ta yadda aka ambace ta sau uku sannan kuma aka ambaci uba sau ɗaya da aka ce sannan wa kuma shi ba a ma sake maimaita ba aka ce sai na kusa da kai suka ce kuma mahaifiya tana da matsayi kwarai in an duba hadisin isa juraj a cikin bukhari da ta zo ta ta kiran shi yana sallah ya juraiju ya ce ya rabbi ummi wa salati ce ya ubangiji mahaifiyata tana kira kuma ga sallata ta ce ya juraij ya daga ya ce ya rabbi ummi wa salati ya Allah ga mama na kira ga kuma sallah ya juraij ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga sallah ga kuma kiran mahaifiyata ta yi masa addu'a ta ce ya ubangiji wannan yaron kakka ɗauki ransa sai ya yi karan batta da karuwai sai ya haɗa ido da karuwa a dai junansa sallah bane ya ki amsa kirana ta tafi hakan kuma aka yi wata ta zo ta yi masa shari ta ce yayi zinar ita aka balle gidan nasa yar bukka ce yake a daji yake sallah suka balle ta suka ciro shi suka ta dukansa suka ja shi aka kawo shi gari ƙofar fada aka kira wannan matar karuwa ta ce waye zina da ke ta ce jiraiju ne ce jiraiju mai sallah ce jiraiju ne ta ce a kira shi aka jawo shi aka kawo shi ga yaron a hannunta wata riwaya ta ce yana shan nono ya ce ya babus man abuk ya babus babus ana nufin yaro dan jariri a yarensu a can wai babanka sai wannan jaririn sai yi magana sai ce ra'iyar ganam wani mai kiwon dabbobi shine ubana karamar jiraidu ta tabbata kuma karamar mahaifiyarsa ta tabbata a kan shi shi gashi ta dalilin sa yaro jariri ya yi magana a cikin zanin goyo ko amma kuma dai addu'ar da mahaifiyarsa ta yi cewa sai ya karambata da karo ba gashi hadu da ita ba har ya tambayi ɗanta ina baban shi suka ce wannan yana nuna mahaifiya tana da matsayi malaman fikiyu suka ce ko kiran ka mahaifiyarka ta inda sallah kake inda nafila ne sai ka yanke in farilla ne ba za ka yanke ba ma nafila ne za ka yanke akwai dai maganganu da yawa akan mahaifiya gaskiya suka ce saboda wahalhalun da take yi in ka tsaya ka lura mahaifiya wahalhalun da take tun daga ɗaukan ciki ko wannan abin ka bani ka ce na rike mashi daga nan zuwa karfe sha biyun dare gaskiya ka haɗa ni aiki dole zan ajiye shi to haka mace fa take rike ɗan adam wata tara a cikin cikinta zama da ƙyar tashi da ƙyar ta amai tana jin yunwa ta kasa cin komai turare in ka zo kana fesa sai ta yi haka ba yanda za ta yi dan dai kai mijinta ne amma ba ta son turaren ta ɗauko ma turare sai ta toshe hanci sai ta miƙa baka watan abun ya yi tsanani masai take zuwa ta kafa kanta shine turaren kwarai da gaske wasu kwata suke sha'awa abu mai ɗoyi shine mai daɗi a wajen saka cikin ya bayar saboda wannan dan da ke cikin cikinta ta zo ta haifi wannan kafa ɗaya na duniya ɗaya na lahira Allahu alam duk matar da take da ciki Allahu alam kowa ma din Allahu alam amma dai wacce ta faɗi kuna fahimta ta zo ta haihu ana murna wahala in kana so gane wahalar haihuwa don Allah wata ran a nuna maka tinkiya ko akuya tana haihuwa ko a nuna ma saniya tana haihuwa abun ba kyan gani munin ya isa tausayin ya isa haka suke ta haihuwa duk macen da za ta haihu sai ta fita hayyacinta ba kamar bara ta yi rayuwa za ka yi mamaki ma ka ga yadda suke kuma su daɗa ɗaukan wani cikin kuma su zo su haihu bayan haihu duba wahalar da ake da yaro ita kuka ita kashi ita fitsari kai yanzu kai mai gida ina jin watakila baka taɓa san hannunka ka wanke kashi ba amma fa hannu suke damƙalawa fa akan kashin yayansu kashi mai wari in an yi kashin na ai zuba a wurin wallahi baka iya cin abinci ba wani sashi yake tafi kaga yara suna ta fitsari suna wari amma su haka suke hakuri su sunkuya su ta wanke wannan kashin kuma ba ba hangular fa suke sawa ba fa suna wanke kashin yara na fa da wannan hannun ne fa Allah ya cire musu kyamar abu suka yi ta wahala yaro ya ta kuka ya ta kuka da daddare ka tashi kace dan Allah ki yaran ki bani guri da Allah kun hana ni bacci kun takura min da Allah haka za ta dauke shi ta goya shi tana riga shi ta fita kai ku gogon kana nan cikin gadonka cikin mayafi kana bacci ba dole a ce ka fi taimaka uwa akan uba ba ko ba ka bane ba fa cewa aka yi arena uba ba yawwa shi ma yanzu ba na ga dama sai in fito da nasa a ba dai yau ba kan sai wataran da ƙarshe dukan iyaye gaba ɗaya a taimaka musu ba laifi in mutum ya taimaki mahaifiyarsa ya mata mai yawa baban bai yi bai yawa ba ba laifi ba laifi amma ai musu gaba ɗaya din yana da kyau in kuma mahaifinka mai mai ka san akwai wanda gaskiya ba zai yadda ba fa dan wani ya gaya nan sai ce kai da kai da uwar taka du gaba ɗaya ni nake ciyar da ku nake daukan in ka sake zuwa ka je ka abin nan baka kawo mun ba za ka sha mamaki haka ya gaya so idan zai kai boyewa yake boyewa yake ya ce sai in kore ku da kai da mamata ka duk sai in kore ku a gidan nan abu zai iya ba zai iya to Allah rangwanta mana yan wa ci gaba da addu'a da roƙon Allah dangane da abin da ke faruwa a ƙasar nan da kuma irin abin da ake fuskanta kada mu manta dan zaman lafiyar ƙasan shine zaman lafiyar mu ci gaban ƙasan shine ci gaban mu akwai matsaloli da yawa ƙwarai a ƙasar nan kuna karanta jaridu za ku ga abubuwa na ban tsoro da firgici amma dai akwai alamar nasara ku lura duk abin da ya yi sama ya yi sama ya yi sama ya yi yawa to ƙasa yake wahala malam an daɗe ba a yi lokacin da aka sha wahala a najeriya irin wannan yanayin ba kowa yana cikin wahala ba wanda ba cikin wahala kuma ba wanda ba cikin damuwa sai dai son zuciya na ɗan adam kurum so kusan an yi ittifaki cewa ba daɗi ko ba na jin za ka samu wani mutum mai cikakken hankali da adalci da zai zo ce ma wai yana jin daɗi a ƙasar nan yanzu najeriya akwai daɗi ko a kudin ku yake ba ta magana wai kudu arewa kudu arewa duk ƙarya suke yi ɗan kudu idan arewa bata zauna lafiya ba ba zai samu nutsuwa ba ka je ka tambayi inyamurai yan kudu da suke nan arewa suke zaman cin abinci suke da gidaje suke da filaye suke da motoci suke bude kamfanoni suke business suke wane ne ai ba su da hanya ma da za ta kai su jihohinsu a kudin babu yan fashi da makami ma sun ishe su babu kasuwar a kudin a nan arewa ake business su sun san amfanin arewa kuma sun san albarkar da suke samun arewa sun san cewa in ba arewa ba su wannan alkawari ne yau duk ranar da aka raba ƙasar nan tabba za mu sha wahala amma su ma yan kudin za su sha wahala ina fatan kuna fahimta in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kuma amma wa tarjuna min Allah ma la yarjun su ba daɗi kuma mutane ya kadun nas an yattafiqu cewa matsalar shugabanci ita take damun mutane a ƙasar nan dan saman ta lalace zalunci yayi yawa rashin a- adalci ya yawaita abun ana gani karara wallahi soja soja da yake da bindiga a hannunsa da yake ba mutane tsoro ya harbi wanda ya ga dama yayi wannan a checkpoint yana addu'a na cewa malam ku taya mu da addu'a Allah ka mana canji a ƙasar nan wallahi soja a yi mana addu'a Allah ka mana canji muna cikin damuwa muna cikin matsala shi ba gidansu yake ba ya baro matarsa yana kwana a bakin titi watakila a zo dare ɗaya a harbe shi a halakar da shi ko sati ɗaya bai wuce ba za a cika takarda a ce gidansa matarsa ta fita daga gidan yana sake da wannan uniform din sai ya sa TV a jikinsa yana wari yana komai haka zai haƙura kowa yana kwalliya ya sa kaya mai kyau ya je abin nan shi ba inda zai je kullum yana tare da wannan yana rataye da wannan bindigar a hannunsa akwai nauyi su ma suna cikin wahala kowa ma yana cikin wahala shi ma shugaban bai da nutsuwa yana tsorace mutum wai zai zo wai sai an kori kowa a hanya ina mulki kai dai kamata ka wuce cikin talakawanka ana son ka ana tanda motar ka ana shafa ana Allah kiyaye ka Allah ya tsare ka amma in zaka zo sai an kori kowa ko kuma in zaka zo a boye sai da daddare ko mutum zai je duba ayyukan da ya sai da dare karfe biyu na dare mutum zai sa a dauke shi a mota na zagaya yana duba aikin da yake yi mutanen kana musu aiki kuma kana jin tsoron ka je ka duba aikin da kake musu saboda ba zaman lafiya ba nutsuwa kowa cikin firgici da tsoro ɗa yana tsoron ubansa uba yana tsoron ɗa makoci yana tsoron makocinsa a masallaci kuna zaune da mutum baka yadda da shi ba bai yadda da kai ba haka ake yanzu mutane a shiga masallaci kowa sai an caje shi da shekara uku hudu biyar shida bakwai takwas tara duk ba mu san wannan ba to haka za mu yi tafiya to ita kanta duniyar idan ka duba tafiyarta akwai matsala yanzu kun ga rikicin da ake a Najeriya yawanci ai akan man fetur ne ana ce ana so a raba ƙasa daman duk abin da ga ana ta rikici so ake a raba ƙasar gida biyu su waɗancan suna ganin can fetur din yake bari su raba mu mu azabtu su bautar da mu mu shiga cikin talauci da wani abu sai gashi kuma Allah ya zo ya kawo fetur din ya karye a duniya fetur din da kake gani ya karye kuma mugun karyewa mugun karyewa economic din ƙasa yayi yayi falling down to the extent wallahi nan da wata biyu da suka wuce baral din mai din ya kai wajen kusan dala 90 da wani abu ko baral din one baral ya sauko wata ɗaya ya sauko ya zama 80 da wani abu 8 point something ya daɗa saukowa yanzu duka-duka nawa ne one baral din dala 56 daga 100 ya zama mai hamsin da shida shi ne kuka ga dala ta karye ta fadi amerika da sauran kasashen da ba su da fetur daman su ne suke yawan suke sayan fetur din a du- a kasuwar fetur ana yanzu na muku magana kasuwar fetur ta duniya ne ai dauka ake ana fitar da fetur din najeriya kullun rana tana fitar da 2.24 barrel per day kullun rana take fitarwa kullum to manya karye amerika ta kirkiri wata ma'aikata ko wani kamfani da ake ce da shi shell ba normal shell da muka sani ba shonan shell kamfani ne da suka yi shi da rinka sama musulman fetur mai sauki sama da farashin kasuwar duniya saboda suka fi kowa safarin su ne ba su da mai in mai yayi tsada su suke safarin suke shan wahala to sai suka samar da yadda za su rinka samun suka samar da yadda za su rinka samun fetur ya zama farashin yayi ƙasa da farashin kasuwar duniya to tunda wancan shell din tana ba su as low price dan wanda yake kasuwar duniya to tunda kuma suna da wato su ne masu customers din da suke saya da yawa har kasashe su samu kuɗi ko to sun daina siya to shine sai farashi yayi kasa mugun kasa ba su daina saya gaba ɗaya ba amma mu Najeriya yanzu a yadda aka lissafi wajen wata hudu Amerika ta daina sayan man Najeriya shi yasa ga an shiga wannan mugun talaucin kuma malamai suka ce malamai masana harkar kasuwanci da harkar fetur din a duniya suka ce political issue ne matsala ce ta siyasar duniya harkar saukan man fetur din a duniya siyasa ce ta duniya saudiya ita ne a gaba a kasashen kungiyar kasashen da suke fitar da man fetur saudiya ita ce a gaba ina fata na cikin hata high percentage na na bada mai din to tunda america ta daina siyan nasu farashi a kasa su ma dole za su mi za su daɗa saukar da farashin ya yi ƙasa da farashin wancan shal ɗin inda amerika suke saya a wajensu ko ba haka wani don me don amerika ta dawo ta rinka saya a nan kasuwar duniya to in sun saukar da shi ƙasa su suna da ƙarfi mu kuma ƙasashen mu irin na najeriya talauci ya yi yawa an saukar da shi ƙasa to abin mu kuma sai zo ya yi affecting ɗinmu da sayan mu da sayarwar mu da mu'amalar mu gabaki ɗaya 70 to 80 percent na income din Najeriya gaba daya ya ginu ne akan fetur fa shine yanzu ake ta maganar diversification menene diversification wato me yasa kasa za ta dogara da source of income guda daya kawai sai mai me yasa ba za a kyautata noma ba me yasa ba za a kyautata kiwo ba me yasa to ga fetur din yazo ya zama matsala ku lura 80 bisa ɗari ko saba'in bisa ɗari hanyar kuɗin shiga na Najeriya ga baki ɗaya fetur ɗin nan ne to fetur ɗin ya karye a duniya wannan karyewar ta jawo ga yanzu federal government a wannan watan akwai jihohin da ba za su iya biyan ma'aikatan su ba a wannan watan sun samu matsala a din Najeriya jihar da take da karfin da ko saboda federal government ta janye kudin da suke tura musu wata-wata gradin da suke tura musu ta yi kasa da shi dole ta rage tunda source of income ɗinta ya yawa asusunmu na najeriya kuma foreign reserve da ake cewa ba komai a ciki sun kwashe shi gaba ɗaya saboda za su yi campaign sai Allah i karye man fetur ɗin daidai lokacin da za a yi campaign ɗin i karye da fetur ɗin ya karye kana ji wannan da kyau a Najeriya gaba ɗaya jihar da take da ƙarfin revenue da za ta iya ɗaukan nauyin kanta ta biya albashin ma'aikatanta ko da federal gama bata bata kuɗi ba ita ce jihar Lagos su Lagos sun ce ko federal gama bata ba su kuɗi ba za su iya biya suna da suna source of revenue da yawa to sai ana ganin kamar Kano haka kamar su ma dai za su iya biyowa ko na biyu ko na uku ko na makamancin wannan amma dai da ɗan tsoro-tsoro su ɗin ma da sauransu abin da nake so in ce da ku a yanzu haka a najeriya akwai jihohin da wallahi malaman makaranta wata bakwai kenan wannan watan ba biya su kuɗi ba suna nan a nan arewa akwai waɗanda wata biyar wata hudu an daina biyan su wasu ma ce musu akai kai ku yi hakuri an canja gwamnatin nan a biya ku albashin ku ina so in nuna mana bukatar mu yi addu'a saboda an kai ga kasar da yanzu ta kai wasu jihohi sun fara kasa biyan albashi ba za ka gane matsala ba sai ranar da aka zo aka ce a jihar ka ma'aikata kaza da kaza da kaza ba za a iya biyan su albashi ba dan babu to wallahi lokacin za gane akwai matsala ai da duk ana cewa an shiga matsala an shiga matsala mutane ba su gane ba kaga wannan motocin da kake ana hawa masu kyalli kaga wannan gidajen da kake ana hawa ana zama masu kyalli wallahi sai kaga sun disashe maka wallahi da zara an wayi gari ma'aikata sun zo wata yayi ba a biya su albashi ba mutane za su gane kuransu to lalacewa da rushewar tattalin arzikin kasar nan har ya kai ga yanzu jihohi wasu ba sa iya biyan albashin ma'aikatansu a yanzu dinnan amma ku tambayi yan jarida da masana harkar kasa za su gaya muku gaskiya me ya jawo wannan halin da ake cikin mummuna abun baya yake abun baya yake yanzu kaga fetur inda ake ta kashe mutane saboda shi ana ta bala'i saboda shi gashi Allah ya karya shi a duniya so ku kuma yan arewa sai ku tsaya ku yi tunani noman da kuka kaurace mai kuka gudu ko ba ku da fetur din ko kun je kun dogara ga fetur din wasu ko to fetur din ya kare ku dawo ku kama nomanku ku nemi shugabanninku idan sun samu su tono muku dan fetur dan da kuke da shi dan kadan din su kwakulo muku shi ku ci banku kafin Allah ya tsotse shi gaba daya ku koma ku je ku yi kiwo an fara tunanin cewa to ko rogo za a fara za a dawo kan rogo ne ƙwarai kuwa akwai wannan tunanin a kyautata harkar rogo ko ba kama ne a rinka samun fulawa a rinka samun wane ne ba ana yin biredi da rogo ba to yanzu in tambaye ka a najeriya ina ne aka fi producing din rogo a'a ka nutsu a najeriya daga ina ne ina ne suka fi noma rogo sosai a to ka je dai ka bincika in rogar in rogon ma aka zo aka je aka ce za a yi ina jin kai fara banka bai da yawa kwarai da gaske wato abin da nake so in nuna mana shine akwai buƙatar mu faɗaɗa wa kanmu tunani na farko dai mu tsananta addu'a don samun stability na ita wannan ƙasa ɗin da continuity na zaman lafiya da walwalar tattalin arziki yana da alaƙa da rayuwarmu da addininmu idan fa ƙasar nan ta ruguje ta ruguje ta durƙusa wallahi dukanmu sai mun durƙusa kawai abin da ya saura ka fara tunanin ina za ka yi hijira ka tafi wanda Allah ya jarbe shi da yawan iyali da 'ya'ya sai ya jira mutuwa kurum kwarai da gaske so da Allah mu yi addu'a mu roƙi Allah Allah ubangiji ya canja mana wannan mugun hali da muke ciki ya Allah kada ka duba bukatun wasu tsirari a cikin mu da suke zaluntar mu suke tsotsan jinin mu ya Allah ba dan halin mu ba Allah Allah Allah ka canja mana halin nan da muke ciki Allah kada ka jefa mu halin kakani kayi halin damuwa halin bakin ciki halin bacin rai ka tsare mana rayukan mu a gidajen mu da masallatan mu da kasuwannin mu da wuraren sana'o'in mu da tafiyar mu da zaman mu da ko ina din mu Allah ka saukan mana da nutsuwa da kwanciyar hankali ka yalwata arzikin mu ka sanya mana albarka a cikin ƙasar mu ka ba mu shugabanni nagari masu tsoronka kada ka sanya jagororin mu su zamanto su ne mafiya sharri a cikin mu ka sanya masu tsoronka masu takawa masu kishin al'umma su da jama'a su ta ci gaba su ne za su jagorance mu ya Allah kai mana wannan ba dan halin mu ba ba dan ɗabi'ar mu ba dan halin mu ba shi da kyau kuma ɗabi'ar mu ba ta da kyau Allah kai ne mai rahama kai ne mai jin kai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh